لهم صفاتهم وخصائصهم وما يناسب طبيعتهم وفطرتهم وفي المنهج النبوي يجد القارئ كثيرا من المواقف التي تدل على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورحمته وتلطفه مع الصغار فهو قسوة المعلمين والمربين وهو القائل إن الله لم يبعثني معنتا ولا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا خطابه صلى الله عليه وسلم مليء بالصدق والحكمة والرفق والرحمة فصيح في لفظه قريب في معناه قليل في كلماته شامل متنوع في عباراته مقترن بإشاراته وحركاته سهل الحفظ قصير اللفظ يرعى الجوانب الاعتقادية وال... يرعى الجوانب الاعتقادية والتعبدية والتعليمية والاجتماعية والسلوكية والفكرية ومن شواهد عنايته صلى الله عليه وسلم بالصغار ملاقفتهم والشفقة عليهم يقول معاوية السلمي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني رواه مسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربية أولادنا ورعايتهم حسن الرعاية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan Allah bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ina jan hankalinmu baki ɗaya mu ji tsoron Allah domin ko tsoron Allah shine sababi da kuma hanya ta samun tsira da kuma cin nasara tsoron Allah da bin dokokin Allah shi ne sababi na samun shirya da kuma samun babban rabo duniya da lahira. Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin Alƙur'ani, wa man yuqi Allah wa rasulahu duk wanda ya da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yakhsha Allah kuma yaji tsoron Allah wa yattaqi kuma ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun ta waɗannan su ne masu cin nasara masu samun babban rabo as'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minhum ya ku bayin Allah tattaunawar mu ta yau kallo ne cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagaye zamu yi da gewaya a cikin tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin koyo da dosano ilimi yadda ake tarbiyyar yara ƙanana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikinmu muna son mu ɗora yaranmu akan abin da muka fahimta abin da muka yarda da shi mu ɗora su akan su yi kaza su bar kaza amma ba mu san hanyoyin da za a bi ba mun ɗauka hanyar tarbiyya ita ce zare ido da duka da zagi da dankwala a shari'a alhali kuwa in muka bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga abin ba haka yake ba ya bayin Allah asirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne manzan ubangijin halitta baki ɗaya kuma shine shugaban manzanni baki ɗayansu kuma shine shugaban masu tarbiyya da koyarwa shine shugaban masu ilmantarwa a makarantu da ko'ina ake nema malamai a matakin ƙasa malamai a mataki na tsakiya malamai a mataki na jami'o'i duk suna buƙatar su koyi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake mu'amala da ɗalibai to a cikin hakan akwai darussa in mutum ya karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam masu kaiwa matukar wato kyawu da tsari da kuma wato kyautata hanyar shigar da ilimi da horarwa da ɗora yaro akan tafarki madaidaici a cikin wannan duk wani mai koyarwa zai samu abin da zai samu na irin kyakkyawar mu'amala ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yara ƙanana da kuma kyakkyawar kulawa da yake ba su ba rena su yayi ba ba hantarar su yake ba amma yana kulawa da su kamar yadda zamu zo mu ji wasu daga cikin misalai kaɗan insha Allah ta'ala waɗannan bayin Allah suna buƙatar kulawar mu su ne ‘ya'yanmu ‘ya'ya su ne abubuwan da Allah maɗaukaki in ya baka su gida yake kyau makaranta in babu yara ba ta daɗi jin hayaniyarsu da ihu ihunsa wani abin daɗi ne abin alheri ne abin murna ba abin ta da hankali ba ne abu ne da in an shiryar da shi an ɗora shi akan tafarki za a amfanu da shi kuma a ɗora su akan hanya matakin farko da ya kamata mu sani shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗi inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan Allah bai aiko ni a matsayin mutum mai kuntatawa mutane mai tsanantawa mutane ba shine ta'annuti in an ce ta'annuti shine sanya mutane fi anas a sanya mutane a cikin kunci da damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba a aiko shi dan ya sa mutane a cikin kunci da damuwa ba mutane kowa ya shiga ciki babba ya shiga ciki madaidaicin shekaru ya shiga ciki saurayi ya shiga ciki yaro karami ya shiga ciki yace walakin ba'athani mu'alliman muyassira amma Allah ya aiko ni ne a matsayin malami mai sauƙaƙa malami mai bin hanya ta hanyar sauƙi ya ilmantar da mutum sallallahu alaihi wa sallama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka ji ta a cike take da gaskiya da hikima baya yi wa yara ƙarya saboda ya ɗora su akan abin da yake so kullum maganar da za ta fito daga bakinsa gaskiya ce wannan kuma yana cikin babban darasin da malami ya kamata ya ɗauka ko a makaranta ko uba a gidansa kada kai wa yaro ƙarya yi wa yaro ƙarya hanya ce da yaro zai zo ya gane daga baya babansa ya faɗi abin da ba haka yake ba to ka ɗora shi akan yin ƙarya kuma har ƙarshen rayuwarsa shi ma zai ga tun da baba yana ƙarya to ashe ya halatta shi ma ya ƙarya haka nan maganarsa akwai hikima a cike take da hikima maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cike take da tausasawa da jin kai da rahama lafazinsa mai fasaha ne kuma ma'anar zancensa abinda kowa zai gane ne kalmominsa kaɗan suke fitowa amma ma'anoninsu masu yawa in yayi magana kalma ɗaya zai amfani da ita amma ta shafi kowa da kowa kuma ta shafi abubuwa daban-daban in yana magana yakan yi ishara sallallahu alaihi wasallam yakan ɗaga hannu ya nuna dama ya nuna hagu ba tsayawa kawai yake ba amma yakan yi amfani da hannunsa wajen nuna ishara amma kuma ya hana kyafce da ido domin wannan hali ne na mayaudara annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kyafta masa ido ai masa alamar cewa misali wani yana bayan mutum yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa magana wani kuma daga bayan wannan mutum yana kallon bayansa ya kyafta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido ai masa wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam baya yaudara ko umarni zai yi a ɗau hukunci akan wani to yana yin sa ne mubasharatan ya kalli idan mutum ya ce Allah ya hukunta kaza manzan Allah sallama a matsayinsa na shugaba kuma wanda yake kowa iya koyarwa to baya kalmomi da za su ɗauki wato yaudara mutum ya zaci wani abu ake nufi alhali wani abun ake nufi ba wannan ba mu'awiyatu as-sulami radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabbai wata rana ana sallah tare da shi a masallaci sai ya atishawa kuma ya kazancinsa shi bai san in an yi atishawa ba a cewa komai ba in a sallah ne shiru ake yi sai maganarsa sai mutane suka haushi da faɗa dan me za ka yi kaza dan me za ka yi kaza da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace kaga sallan nan in mutum yana wannan ibadar da ake cewa sallah to duk wani abu na zancen mutane baya inganta a ciki ba a surutu ba a zagi ba a hayaniya ambatan Allah kawai ake da karatun alkur'ani to daga ƙarshen kissa shine muawiya yake cewa fa bi abi huwa wa ummi uwata da ubana su zama fansa gare shi sallallahu alaihi wa sallam yace ma ra'aitu yace wallahi ban taba ganin mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana minhu ban taba ganin wani malami mai iya koyarwa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani dan adam da ya iya koyarwa irin sa ba yace fa wallahi na rantsa da Allah ma ka harani bai mun tsawa ba wala darabani bai doke ni ba wala shatamani kuma bai zage ni ba amma ya darsa masa ya dora masa wani darasi da har bayansa gashi nan ya zo yana ba mu labari cewa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa kissar bawan Allah da ya zo masallaci ya fitsari mun sha fadarta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi shi a hankali ya ilmantar da shi cewa masallaci ba wurin fitsari bane ba wurin watsar da kazanta bane amma wuri ne na ambatan Allah da karatun alkur'ani da bautar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausasa ma yara in yana magana da su Anas radiyallahu ta'ala an yana ba mu labari dan uwansa yana da tsuntsu dan karamin kanari da yake wasa da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya san yaron da wannan tsuntsun sai Allah ya karɓi ran tsuntsun nan wata rana sai tsuntsu ya mutu tsuntsu fa na yaro karami dan uwan Anas shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas yake ba mu labari yace in kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi mu'amala da mu mu yara kanana yakan shiga cikin yara kanana ya tambaye su ya labarin kaza ya kaza me ake ciki amma ba mu irin mu yanzu daga yaro ya zo a kore shi ya zo masallaci ta ka ba mu wuri ya zo inda manya suke ta kai tashi nan babun ku bane alhali kamata yayi ya zauna tare da manya ya koyi ya koyi hali irin na manya Anas yake cewa har ya taba gaya wa wani dan uwana yayin da tsuntsunsa ya gutu annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi ya aba umair ma fa'ala an-nughair ya sanya masa alkunya ya aba umair ya kai baban umair ma fa'ala nughair me labarin dan tsuntsunka ne da ake kira annughair ma'ana dan tsuntsun nan naka shi ne ke ce masa ai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shafa kansa yana bashi hakuri kun ga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malamin manya ne kawai ba ba malamin maza ne kawai ba malamin manya ne malamin mata ne malamin samari ne malamin malamai ne malamin iyaye ne malamin kowa da kowa ne hatta yara ƙanana ku duba yadda yake mu'amala da su don haka korar yara da hantarar su ba hanyar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci da yara yaro ya wanke hannunsa ya zo ya tsoma a kwano ko akushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cin abinci saboda tausasawarsa da amincewarsa sai ya bar shi har idan ya ga yaron hannunsa yana yawo a cikin akushi sai ya ce masa ya gola sammillaha ya kai yaro ka ambaci sunan Allah ka ko ya koya masa in za a ci abinci to bismillah ake cewa tun daga nan wannan yaron ya ɗauki wannan darasi kullum zai ci abinci baya ɗauka kawai ya sa zai ce bismillah ko gyaɗa zai ci in zai kai ta baki zai ce bismillah ballantana abin da ya shafi abinci da abin sha sannan ya ce wa kul mimma wa kul bi yaminik kuma ka ci da hannun damanka ba a cin abinci da hannun hagu wa kul mimma yalika sannan ka ci ka ci gabanka kun ga yaron me yayi ya san hannunsa ya sa yana yawo a cikin akushi amma sai da aka koya masa abubuwa uku faɗin bismillahi da cin gabansa in kana cin abinci kar ka ci gaban wani sannan kuma ka ci da hannun dama kar ka ci da hannun hagu duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan mun san kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Mu'adh har dora shi yayi a bayansa a jaki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa daraja a duniya yana hawa jaki ba hawa jakin kawai ba har ya ɗora mu'azu bin jabal a bayansa har ya waigo lokacin yana saurayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ya mu'azu ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma wannan haƙƙi ne Allah ya wajabta wa kansa dangane da bayinsa har zuwa ƙarshen kissar da kun santa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausasawarsa yana sallah yana ba da labari da kansa yace inni la adkhulu fi salat nakan shiga sallah wa ana uridu utilaha nakan so in tsawaita sallah in yi dogon karatu fa asma'u buka as-sabi can sai in ji wani yaro yana kuka a masallaci fa'atajawwazu fi salati wannan sai yasa in sauri in rage sallar in rage mata tsawo nan da nan ai sauri saboda uwa ta je ta kula da ɗanta kulawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin sallah yana sallah yana so sallar ta tsawo amma in ya ji yaro yana kuka sai ya fasa tsawaitawar sai ya takaita sallah saboda ya sallami mutane uwa ta je ta kula da ɗanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da ibnu abbas babban darasi a rayuwa shine kula da tauhidi yace masa ya gulam ihfazin inni uallimuka kalimati zan koya maka kalmomi ihfazillah yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka sannan ya bayin Allah mu kiyaye abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da shi muru auladakum bis sala ku umarci 'ya'yanku da sallah wa hum abna'u sab'i yayin da suke shekara bakwai duk ɗan da ya kai shekara bakwai a riƙa umartarsa sallar ba ta hau kansa wajibi ba tun da ba baligi ba ne amma tun yana shekara bakwai a riƙa umartarsa a ce kai yi alwala yi alwala mu je masallaci da shi kai sallah wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin amma an suka kai shekara goma to in sun ƙi haddukan su ayi ku duba ku ga inda manzon Allah yake ai duka ame ba in an bata maka rai ba a an an ki sallah amma yanzu mutane da yawa ba ruwan su da sallar ƴaƴan su ya fita ya zo masallaci bai tashi ƴaƴan ba ba zai ce taho mu tafi ba Allah ya kyauta manzo sallallahu alaihi wasallam darasi na ƙarshe da zamu tattauna ya bayin Allah a cikin tarbiyya kar a manta da addu'a addu'a babban sababi ne na gyaran tarbiyya ku duba ku ga addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abdullah ibn Abbas wata rana Abdullah ibn Abbas yakan je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin gwaggwansa Maimunatu bintul Harith yar uwar mahaifiyar shi Abdullah ibn Abbas har yakan kwana a can wata ran yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga ban daki sai ya ga ya shiga ba ruwa sai ya ɗauki salka ya zuba ruwa a ciki ya je ya ajiye ta a ƙofar banɗakin manzon Allah sallallahu alaihi ya dawo gefe ya koma can ya zauna annabi sallallahu alaihi da ya fito daga banɗaki ya buɗe ya ɗauki ruwan nan ya amfani da shi da ya fito ya tambaya wane ne ya kawo ruwan nan ya aje aka ce Abdullahi ne wato Abdullahi dan Abbas to shi ne ya masa wannan addu'a yace Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil ya Allah ka ba shi ilimin fiqhun addini kuma ka ilmantar da shi fassarar alqur'ani ku duba in ana zancen malamin tafsiri ana zancen malamin fiqhu dole a kawo Abdullahi dan Abbas saboda me tasirin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kai ma ya uba da kake da yaya ka daure ka riƙe wa yayanka addu'a ta alheri ya Allah ka kinsa waɗannan yara ya Allah ka shiryar da su Allah ka ɗora su akan tafarki kuma ka kiyayi mummunar addu'a kan 'ya'yanka da tsinuwa dan ya bata maka rai ka ce lalatacce tambadadde Allah ya maka kaza da kaza wannan duk mummunar zance ne saboda wannan abin zai bi shi kuma in ya bi shi sakamakon zai dawo kanka mutum nawa aka samu sakamakon tsinewa 'ya'yansu da musu magana marar kyau da ta musu tasiri a rayuwa su ‘ya'yan su suka zama sanadiyar mutuwar uban ta hanyar duka wani ma yanka da wuka saboda me ya yi masa addu'a mummuna yaro ya tabarbare bai zama mai tarbiyya ba ‘ya'yan uwa musulmi saboda yawan maganganun da suke cikin wannan dole ne mu saurara a nan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wajen tarbiyyar ‘ya'yanmu ala wasallu wasallimu على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك حين يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka taimake mu ka dora mu akan tafarki Allah ka kintsa mana ƴaƴanmu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka hana su lalacewa da balbalcewa da shiga hanyoyin bata na tunani bata a aikace da bata na maganganu Allah ka shiryar da maganganunsu ka shiryar da ayyukansu ka shiryar da tunaninsu ka dora su akan abin da yake shine daidai Allah ka hada mu da su wajen dan a gare ka da kuma koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka bamu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabannin mu ka dora su akan tafarki madaidaici Allah ka sanya musu tausayi da rahama ya Allah muna roƙonka halin da al'umma take ciki na wahalar rayuwa Allah ka sauƙaƙe Allah ka sauƙaƙe Allah ka yassare Allah ka arzuta mutane al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da za su ci Allah ka yassare musu wannan kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka sauƙaƙa farashin kayan abinci Allah ka sa mana albarka da abin da ke cikin kasuwa da wanda ke cikin sto da wanda ba a zo da shi kasuwar ba ma ya Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a wannan rayuwa Allah kuma ka sanya mana san junanmu da kyautata alaƙa tsakaninmu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah